السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صادوة أولا يمتشينا الحميس daren juma'a yau 18 ne ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 445 wanda ya daidai da 28 ga watan uku hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 73 cikin wannan sura mai albarka suratul kahaf yau za mu tashi a farkon aya ta 74 daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya'ul sunna da ke nan unguwar fantami a cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'an allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka kafin haka akwai wanda ya rubuto tambaya guda biyu tambaya na farko yana cewa washin malam ya halatta mutum da rinka addu'a Allah ya raba shi da sharrin mahaifinsa da yayansa ya ce wai saboda wasu dalilai to kaga yanzu dalilan kai kaɗai ka san su da mun sani sai mu halatta ko mu haramta an fanci wani abin da kyau ita fatawa kana yin ta ne lokacin da abu ya bayyana maka yanzu ba mu san menene sharrin nasu ba Allah sauwaƙe muna cikin wani irin yanayi sai addu'a ba za ka taɓa ma tunanin wani zai addu'a kan Allah raba shi da sharrin mahaifinsa an gane ko abin ya ka inna naha ba mu san me mahaifin ya mishi ba amma ko da misali in dai ba wa sharrin yana so fidda kai a musulunci ba ne wani irin sharri na wannan haka an gane ko idan yayanka ne wannan abu ne da za a fahimta da sauki ko ba haka ba annabi yusuf yan uwan shi ne suka attempting kashe shi aiko ina fata an gane wannan is normal yayunka ko kannanka su maka sharrin da za su ma iya kashe ka wannan ba abun ba sabon abu bane ba a addini da kuma tarihi da kuma waƙi'in rayuwa amma mahaifi ko mahaifiya wani yana bukatar sai an tattauna da kai kafin a san menene yake faruwa Allah ya sa mu dace ko da misali a gefe ne ka same mu magana na san menene yake faruwa kila wani abin ma shawara za a bayar ba abu ne da ake bukatar halacci ko haramci ba Allah ya sa mu dace sai tambayar sa ta biyu yace malam me hukuncin mamu mamu shine mai bin liman ya bude qur'ani a lokacin sallar tahajjud yana bin karatun liman hukuncinsa shine haramun bai halatta ba ina fata an gane akan yi shama kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana karatun qur'ani sahabbai suna bin shi a cikin sallah wata ran da ya gama sallah ya ce kuna jayayya da ni a qur'ani ina yi kuna yi ya ce la taf'alu kar wani sake aikata haka a ga lataf aludin nan haramci hani ne a ƙa'idan usulu kuma an nahayu ya ta harim idan annabi ya hana abu ko aya ta zo ta hana abu to hukuncinsa haramun ne sai an samu dalilin da zai ɗauke shi daga haramci ya mai da shi karhanci kamar da al'amur ya ta wuju idan aka umarni da abu aya ko hadisi to wajibi ne abu sai an samu dalilin da ya tada abin daga wajibci ya mai da shi mustahabbanci ina fata an gane sai an samu karina to an samu dalili karar da annabi ya hana sahabbai su dinga bin shi yana karatun qur'ani to saboda haka baya halatta liman na karatun qur'ani kana bin shi hukuncin shine kai shiru ina fata an gane hatta malaman da suka ce wajibi ne karanta fatiha a kowace raka'a ga mamu ba su ce ka dinga yi da liman tare ba sun ce in ya gama ne ka yi ko kuma yana yi kana yin naka daban ya zama kuna saba wa juna duk da wannan fatawan ba ma kanta muna kan fatawan imamuna malik da sauran malamai cewar matukan kana jin liman abin da fi shine kai shiru ka saurare shi a lokacin da baka jin karatun liman wajibi ka karanta fatiha a raka'an karshe na magariba da raka'a biyun karshe na isha da sallan azahar da al'asar wajibi ne karanta fatiha kan mamu wajibi ne farilla ne mamu ya karanta fatiha ina fata an gane a rike wannan abin da kyau yawanci mutane ba san wannan ba duk inda baka jin karatun liman to fatiha wajibi ne a kanka amma in dai kana jin karatun liman ba sai ka karanta fatiha ba za ka bi shi ne ainihin kana saura da shi an fanci wannan abin da kyau to shi yasa a lokacin sallan tahajjud na farko qur'anin da ka rike ma kana wani aiki ne a cikin sallah ya za ka yi haka a sallah a sallah shine ka ɗora hannu ɗaya akan ɗaya akan kirji ko kuma a ƙasan kirji ina fata an gane ko kuma in kana misali bin mazhaban gida ka sake hannunka ina fata an gane ɗayan biyun nan za ka yi ko ka yi sunna ka ɗora hannu ɗaya akan ɗaya a kirji a nan ka yi haka kun ga haka shi ne haka ko kuma a ƙasa sai ka rike nan ka yi haka wannan shi ne abin da ya tabbata ko kuma kamar da na faɗa kana bin mashaban gida ka sake hannunka a sallah ina fata an gane ya amma ba sunna bane ba an gane ko ba sunna bane ba masaba ne na gargajiya amma idan mutum ya kuma sallan shi fata yi mu gane wani abin da kyau ba wanda ya ce in kai salalu sallan ka bate ba duk duniya ba malamin da ya taba wannan fatawa an gane ku amma dai annabi bai taba sake hannun shi a sallah ba ina fata an gane ya fi lada ka yanda annabi yayi in ka sake hannun kuma babu komai sallan ka tayi ina fata an gane ba ababai ne da za a targima a kansu ba ina fata an fahimta wancan ya fi ka cika abun kai ma naka yayi kun gane bambanci akwai hasan akwai ahsan ina fata an gane to naka shine ahsan nashi kuma hasan cewar annabi ya sake hannu a sallah wannan fatawa ce ta san zuciya hatta malaman da ke faɗan su ma sun san ƙarya suke wallahi a gefe in kai magana da su ba su da dalili amma a taro ne su faɗa a yi kabbara ina suna kare wani ra'ayinsu amma za ku shiga lungu ku biyu ba kowa wala ba zai gaya ma haka ba babu nassi akan wannan abun Allah ya samu dace saboda haka ba a rike qur'ani a sallah duk hatta littattafan fikihun mu na gida ka karanta tun daga ishimawi iziya risala har ka je mudawwanatul kubra za su ce maka wanda ya halatta ya rike qur'ani a sallah mutum ɗaya ne shine liman ina fata an gane liman kaɗai ne zai rike ƙur'ani a sallah in bai haddace ƙur'anin ba dalili kuma shine ya tabbata a cikin aikin sahabbai nana insha Allah ƙara mata yadda ta sanya wanda yake musu sallah na tarawihi to shi kuma ba hafizi bane ba sai ta umarce shi dinga rike ainihin abu yana dubawa an fahimci wani abin da kyau babu sahabin da kuma yi mata inkari sai ya zama sunna ce ainihin a ijima'u sukuti ijima'in sahabbai ne akai sun goyi bayan wannan abu to sai malamanmu na fiƙi suka ce ya halatta wasu suka ce ma kawai a fatiha ne kaɗai za ka rike ƙur'ani amma dai mun yadda har a sura liman ya rike amma in ba liman ba kai shiru ka saurare shi a filada amma kaga in ka rike ƙur'anin matsalan farko kai baka yi sunnan ba ka yi ƙabdu kai baka yi gargajiyan ba ka sake hannu yanzu ka kawo naka sabo sannan wajen ruku'u wani lokaci da hannu ɗaya za ka yi ina fata an gane ko kuma ka yi haka da ƙur'ani ka sa hannu ka rike ka yi ruku'u wannan hannun da ba zai yanda zai rike gwiwanka ba in ka je sujjada ka ajiye ka yi sujjada in ka taso ka ƙara ɗauka wannan wani aiki kake a cikin sallah da kuma ba a aiki cikin sallah shi yasa ka haƙura kana jin liman ya fi lada ina fata an gane akan ka je kana samun wani laifi kuma a cikin sallah Allah ta'ala ya samu dace to wannan shine amsan tambayan ka na farko na ƙarshe tambaya na biyun kuma a same ka a gefe a tattauna sai a bada shawara game da wannan insha Allah game da matsalan da ke faruwa tsakaninka da mahaifinka Allah ta'ala ya kiyaye kamar da na faɗa za mu tashi farkon aya ta 45 cikin 74 cikin wannan sura mai albarkar suratul kahf jiya mun karanta annabi musa alaihi salatu wassalam da annabi khidir sun ainihin shiga cikin jirgin ruwa mun ji abin da ya faru haka ne ko ya tabbata a cikin hadisi ubay bin ka'ab ya ce suna shiga jirgin ruwa annabi musa bai ankara ba kawai ya ga mutumin ka ya ɗauko wani gatari kawai ya fasa jirgin ruwa don ya ce lam ya ja'a musa musa bai yi aune ba kafin bai wata wata ba kawai ya ɗauki gatari ya ce illa wal khadiru qad qala alawhan min alwahi safina bil ya fasa jirgin ruwan ya balla wani bangare fa qala lahu musa qawmu hamaluna bi ghairi nawlin mutane su ɗauke mu a kyauta ba su ma karɓi kuɗin mu ba amatta ila safinatihim kawai ka ainihin fa ka je ka balla musu jirgin su lituguri ka ahlaha dan ka halakar da mutanen da ke ciki laqad jita shay'an imra wannan imra din muka ce shine babban al'amari wato ka zo da ni babban al'amari wanda hankali ba zai karbe shi ba har na kamu kalman imra din nan jiya nake ce muku Abu Sufyan Allah ƙara mishi yarda tun da ya musulunta daga baya wanda shine mahaifin Muawiya a lokacin da sarkin Rome Hirkal kenan ya gayyace shi don farkon da'awar manzo Allah ya rubuta wasiƙa ya aika manya manyan sarakuna sarkin Farisa sarkin Rome da makamantansu sarkin Farisa ya yayyaga wasiƙan ya wurge da ita annabi ya ce Allah ya yayyaga mulkin shi kamar yadda ya yayyaga wasiƙa ta kuma abin da ya faru kenan sai da Allah ya kace kace da mulkin shi har yau ba za su ƙara kafa daula ba sai dai na sharri ina fata an gane to shi kuma sarkin Rome yana bin addinin Christianity dama shi wancan addinin gargajiya bautan wuta suke yi to amma shi sarkin rum shi kuma yana bin addinin annabi isa ne da sun ji labarin annabi suna nutsuwa su yi bincike ba karyatawa suke ba to kawai sai ya ainihin ce a nemo masa akwai dan makka da ya zo wannan garin sai ya dace daidai lokacin kuma akwai abu sufuyan ya zo shi ina fata an gane sai kasance daidai lokacin na kwaɗa kujerun aure ɗaya mai da shi can wurin ka zaga haka sai zamto daidai lokacin sarkin a wannan state ɗin abu sufiyan sarkin makka ya zo shi rome da aka kira shi aka tambaye shi waye annabi ba su labari wato akwai wani abun mamaki cikin wannan kissan tambayoyin da aka mishi waye mahaifan annabi ya faɗa masu kuɗi ne ya ce talakawa ne ya ce to inda iyayen shi wasu manya ne masu sarauta sai na ce ya tashi ne na neman kwato gadon gidansu shi yasa ya ce shi annabi ne ya mabiyan shi suke masu kuɗi ne ya ce talakawa ne ya ce dama mabiya annabawa talakawa ne duk da ka kalal mala'u qur'ani zaga matsala ce kalal mala'u zaga masu faɗa da annabawa kenan an gane ko ya ta masa tambaya har aka zo gaban da ya ce yana ta neman ina zai samu inda zai wa annabi karya ya ce amma yana tsoro karye karya a rawaito a tarihi ya taɓa yin karya yana kafiri ko ba musulmi ba ya ce ya ji tsoron ya yi wa annabi karya a rubuta a tarihi abu sufyan ya yi karya to da aka gama wannan tattaunawa da ya fita sai ce laƙad amira amru ibnu abi kafshata wannan amiran shine imra na cikin wannan abin ya ce lalle al'amarin annabi muhammadu ya girmama yanzu har sarkin rum yana jin tsoron shi an gane ko wato wannan shine hakikanin ma'anan laƙaji ta sha'an imra to annabi khadir ya ce da shi alama kullaka innaka lam tastati ma sabra ko alama kulle ko alama kul ban ce ba innaka lan tastati ma iya sabra ba za ka iya haƙuri da ni ba ya ba shi uzuri kai haƙuri mantuwa ne sai kuma ya ce wala turhiki ne min amur ya usra kar ka ɗora min wani abu mai wahala cikin al'amarina kaddan muna tare da kai kana karantar da ni kuma ka ce ba zan manta ba mantuwa ɗabi'an ɗan adam ne ya kawo uzuri da wannan annabi khidir ya haƙura aka ci gaba da tafiya to me ya faru
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا Mm.
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا Mm.
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا fantalaka sai suka ci gaba da tafiya wa fi sahihain ya zo cikin bukhari da muslim wa fi tirmidhi hakanan ya zo cikin jami'u tirmidhi daga ubay bin khab Allah ƙara masa yadda yace manzo Allah yace da su thumma kharaja min safinati sannan suka fita daga cikin jirgin ruwa bi ma'ana sun kai gaba kenan ko ko an kai su inda za su isa me zai faru suka sauka daga cikin jirgin ruwa suka ci gaba da tafiya shine sun kharaja min safina sannan suka fita daga cikin jirgin ruwa fa bainama huwa yamshi yani ala sahil suna cikin tafiya akan as-sahil shine bakin teku shine ma'anan sahil id absara al-khadiru gulaman annabi khidir sai ya ga ainihin wani yaro yal'abu ma'al gilman yana wasa da yara fa akhadha al-khadir ra'sahu bi yadihi kawai sai khidir ya ainihin kama kan wannan yaron da hannun shi faqtala'ahu bi yadihi faqatalahu ya cire kan yaron ya kashe shi kun ga wannan abin mamaki ne ina fata an gane annabi musa an masa sharaɗin kuma kare magana duk abin da ya gani ya shiru a can an fasa jirgin ruwa bai iya haƙuri ba haka ne ko ba haka ba ya ba da haƙuri ya ce mantuwa ne to shine a nan annabi ya ce sun makaraja mina safina da aka kai bakin teku suka sauka suka ci gaba da tafiya fa baina ma huwa yamshiyani ala sahil suna cikin tafiya a bakin teku id absara al-khadir gulaman khidir sai ya ga wani yaro yal'abu ma al-gilman yana wasa tare da yara fa akhadha al-khadir ra'sahu bi yadihi faqtala'ahu bi yadihi faqatalahu tun ya ya auna yaro lahira to shine fantalaka hatta idza laqiya gulaman fantalaka suka ci gaba da tafiya hatta idza laqiya gulaman har suka hadu da wani yaro faqatala sai ya kashe shi kala annabi Musa sai kasa hakuri ya ce a katalta nafsan zakiyatan in za ka kashe yaro wanda ba laifin da ya yi shi ne zakiyatan ina fa a kira'an nafi'u kira'an mutawar shi na gida zakiyatan ina fata an gane zakiyatan wanda bai taɓa laifi ba zakiyatan wanda ya taɓa laifi amma ya tuba ya zama mutumin kirki ya za ka kashe yaro ba abin da ya yi bi ghairi nafsin ba tare da yayi kisan kai ba to ka'idan kisan kai a sai ka kashe mutum ne haka ne ko don menene annafsu bin nafs shine ka'ida to nan bai kashe kowa ba ba ba ka kama shi ka zane shi ba ka aika shi lahira yace laqad jita sha'an nukura yanzu kan ka zo da abin da yake mummuna ya mafi na farko yace nukura domin kalmar nukura ɗin na abin da ya kamata a yi inkari dole abin da rai ba zai taɓa yadda da shi ba abin da rai baya so ke sa Allah ce fatawalla anhum yau mai da'u da'i ila shay'in nukur shine ranar da mai kira zai yi kira ila shay'in zuwa ga wani abu nukur abin da rai baya so shine zuwa filin tashin kiyama kenan ina fata an gane to shine yace ya kazo da shay'an nukura abin da yake ya kamata a maka inkari kala sai shi ya ce duk da ya zo a cikin sahihul bukhari cewa innal khadra marra bi gilmanin yal'abuna fa akhadha bi yadihi gilaman laysa fihi adwa minhu wa a cikin yaran ma sai da ya zabi wanda fi kowa kyau ina fata an gane yace innal khadra lalle shi annabi khidr marra bi gilman ya wuce wani yaro yal'abuna suna wasa tare da yara kenan fa khadha bi yadihi gulaman sai kama wani yaro da hannun shi laisa fihin adwa'u minhu ba yaron da ya kai shi haske a cikinsu a fi kowa kyau kaga ya mafi abin haushi kenan kamar hada zaɓa ma a cikin yaran annabi musa ce da shi ka zo da abin da yake mummuna ya kamata a maka inkari abin da hankali ba zai yadda da shi ba ƙala ya ce da shi alam a kullaka shin ban ce da kai ba innaka lan tastati'a ma iya sabra cewa tabbas kai ba za ka iya haƙuri da ni ba to a can ya ce alam a kul innaka na ya ce alam a kullaka me bambancin su malamai suka ce bambancin shine wancan karan farko ne alam a kul shin ban ce ba a nan kuma alam a kullaka shin ban gaya maka ba Musa kamar yana kamar taukidi ne ina fice sa ce laka kai din fa na gaya wa ɗazu ba wani ba ina fata an gane to shine malamai suka ce dalilin ƙara laka a nan don ya ƙarfafa abin da ya gaya mishi ɗazu yanzu yana ƙara jaddada mishi ƙala sai ya ce in sa'altuka an sha'in ba da ha to yanzu ka in na sake tambayan ka bayan wannan falatu sahibini kar ka ma yi abokantaka da ni ina fata an gane kar ka ci gaba da tafiya da ni ya halatta ka kore ni kadi balagta min ladunni uzra hakika ka kai matuƙa wajen min uzuri uzuri kan ka gama min shi idan na sake maimaitawa kawai kama sallame ni ya ɗauka ba zai ƙara ba ne shi yasa faɗi haka kadi balagta min ladunni uzra hakika ka kai matuƙa wajen min uzuri sai Allah ya ce me
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا نعم الله سبحانه وتعالى a lokacin da annabi Musa ya ce da annabi Khidir falatu sahibini kad falakta min ladunni uzra ya tabbata cikin sahihu Muslim hadisi ingantacce manzon rahma alaihi salatu wasallam yake cewa rahmatullahi alaina wa ala Musa rahama Allah ta tabbata akan mu ta tabbata akan Musa da annabi karanta wannan ayan a lokacin da ya ce wa in sa'altuka an sha'in ba'da in na sake tambayanka falatu sahibni shikenan kowa ya kama gaban shi ka kore ni kad balagta min ladunni uzra annabi da ya karanta wannan ayan sai ya ce rahmatullahi alaina wa ala musa rahama Allah ta tabbata akan mu da annabi musa laula annahu ajjala ina ma da bai gaggawa faɗi wannan maganan ba yace la ra'al ajaba da ya ga abun mamaki sai ce walakin na sai da shi annabi musa a khazadhu min sahibihi zamama abin da ya kama shi daga wurin abokin shi ya ji kunya ɗazu an ce ka yi kuskure ya bada haƙuri yanzu ya ƙara to sai kunya ya kama shi an fanci wani abin da kyau shi ne ma'anar wannan kalman a khazadhu min sahibihi zamamatan ya ce annahu lallai shi annabi musa walau sabara lara al'ajab da ya yi haƙuri bai faɗi wannan maganan ba ya ci gaba da ba da haƙuri kawai amma kare ce wannan ita ce ta ƙarshe annabi ce lara al'ajaba da ya ga abin mamaki to sai aka ci gaba da tafiya fantalaka suka ci gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qarya har suka zo wata alƙarya suka shigo wani birni istata'ama ahlaha suka nemi mutanen garin su ba su abinci suka nemi a ciyar da su abinci bi ma'ana kamar suna jin yunwa suka zo wani gumu matafiya ne guzurinmu ya kare an gane ko amma su ba kuɗi suka tambaya ba a ba su abinci kawai an gane ko ka san ko yanzu mutum ya zo ce da Allah taimaka ka siya min abinci ka san da gaske ki za ka ji karfin guyan siya mishi amma ce lalaban ɗari biyar zan je je kada fari in je can ko zai ce tumfure zai je ina fata an gane to shine suka ce a taimaka musu da abinci suna jin yunwa fa abau an yudayifuhuma mutanen wannan garin suka ƙi su karɓi bakoncinsu ma'ana suka ƙi ba su abinci to sun tambayi duk inda ba wuri ɗaya ba ne ba sun yi ta tambaya su je nan a hana su su je can a hana su annabi khidira ce mu haƙuri mu bar su suna tafiya a cikin gari a wani layi kawai fa waje daji dara ke su ga wani garu wata katanga yuridu an yan qabda ya karkata yana nufin ya faɗi wannan katangan kenan fa qamahu khidir sai ainihin tsaye da wannan katangan ya tabbata a cikin hadisi hannun shi kawai sa ya shafa katangan ta miƙe ta koma yadda take ta kwanto za ta faɗi a kuma su cewa wai ya rusa katangan ne sake gina wata malamai suka ce a wannan bai kama da mu'ujiza ba in har sai ya rusa ya ƙara ginawa mu'ujiza shine ya tabbata a hadisi kawai katangan shafa ta kawai ta miƙe ta koma yadda take shine fassara mafi inganci da ta da katanga ya miƙar da ita ta zauna yadda take kala sai annabi musa ya ce laushi ita inda kaso inda dai a shawara ta ne la khasta alaihi ajara da akademi a biya ka kudin aikin da kai da mutanen garin ba su da mutunci mun nemi su ba mu abinci sun ki kawai ka zo ka gyara musu katangan garin su shi a ganin shi wannan bai kamata a yakin kyauta ba ina fata an gane to sai malamai suka ce shi annabi musa da ke wannan maganan me yasa da ya je shi madayan da ya bar misira Allah ce walamma warada ma a madina waje da alaihi ummatin minan nasu ya sukun wa waje da min dunihim imra'atin tazudan qala ma khadbukuma qalata la nuski hatta yasdura ri'a wa abuna shekun kabir ya zo ya samu mutane suna shayar da dabbobinsu a bayan gari sai gosu yan mata guda biyu su suna kora dabbobinsu a gefe ba su je cikin inda ake shayar da dabbobi ba sai ce a me ke faruwa me labarin ku suka ce ai mu mata ne babu bai da ya'ya maza shi yasa muke masa kiwo kuma gashi ya tsufa ko ba za mu shiga cikin maza mu je muna sha da dabbobi ba kullum muna jira ne sai maza sun gama sun tafi sai mu ma mu yi sai kora dabbobin ya je shayar musu aka ce me yasa bai ce su biya shi kuɗi ba a wancan wurin kyautai musu suka tafi ban gane ko kun gane ba kyautai musu fi sabilillahi suka gama suka kama hanya ko sisi basu ba kuma bai ce ku biya ni kuɗin aiki ba kuma yana cikin bukata har ya koma gindin bishiya ya zauna sun mata walla ila zilli fa qala rabbi inni lima anzalta alayya min khairin ko ilayya ne faqir ilayya ya ci gaba da addu'a yana ta yala dihu amma bai ce su biya shi ba to yanzu shi dan mai anan zai ce sai an biya an yi aiki to sai malamai suka ce dalili shine ne wancan garin da ya zo shi bai ma shiga garin ba tukunna yana bayan gari ne an gane ko ya ga wasu 'yan mata ya tausaya musu ya dan musu alheri watakila dalilin wannan za a ce ga wani bakon kirki a ba shi masauki a gari to wannan kuma sun shigo garin abinci ma an hana su ina fata kun gane bambancin abin ya ga wannan garin ai ba su kyauta musu ba bai kamata su musu aiki a kyauta ba shi yasa sai ya ce laushi ita inda kaso ni dai a shawarata lattakhadta alaihi ajara da ka ce to aikin da ka musu fa ya kamata su biya sai Allah ya ce mi qala hadha firaqu bayni wa baynik سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وبنجي سبحانه وتعالى يتي قال سيشي النبي خدر يتي haza firaqu baini wa bainika to wannan fa shine karshen zamana da kai wannan shine lokacin rabuwa tsakanina da kai alkawari dai kan kayi kayi ka kasa cikawa an gane ko yace haza firaqu baini wa bainika haza muftada kenan firaqu baini wa bainika shine khabar din ina fata an gane duk da wasu malamai sun ce ha harfu tambihin ne za shine muftada din wasu kuma suka ce ha zaɗin gaba ɗaya shine muftada ina fata an gane to sai ce sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra da sannu zan baka labari zan fassara maka abin da ka kasa haƙuri dangane da shi to akwai hadisi cikin sahih bukhari daga manzo alaihi salatu wassalam yace yarhamullahu musa Allah ji kan annabi musa wadittu annabi yace naso annahu law sabara ina ma da yayi haƙuri a nan ma bai magana ba ya ce hatta ya kusa alaina min amurhima da ya ba mu labari mai yawa amma shi kenan zu labarin ya ƙari da ya haƙuri da ya ebo mana labari mai yawa daga wajen khidir haka annabi ya ce to tun da bai iya haƙuri ba a nan al'amari ya ƙare to daga nan khidir zai fara ba shi labarin fassarar abin da ya faru ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshe ina fata an gane a ƙarƙashin wannan malamai sun tattauna a lokacin da suka shigo wannan garin suka nemi taimako me matsayin neman taimako a wurin mutane don mashaba ce mai zaman kanta da malamai suke tattaunawa malamai suka ce neman taimako in na larura ne ya halatta yanzu su su annabi musa da khidir sun shiga cikin halin yunwa ne ko ba su da kuɗi ba su da abinci ina fata an gane shi yasa suka nemi taimako to shi yasa annabi ya ce duk wanda ya nemi taimako ku taimaka mishi ko da akan doki yake ina fata an gane don wannan abun akwai malaman da suka ce ne ai kwata-kwata ko za ka mutu karka nemi taimako ka yi tawakkali suka ce wannan ba tawakkali ba ne da inda tawakkali ne da waɗannan sun yi ina fata an gane da mun karanta magana imamul qurtubi karkashin atina ga da'ana ai kun tina ko yawwa Allah sa mu dace duk da ainihin mai makama a cikin makamatul hariri shi ma tattana wannan matsalan amma shi yana da ra'ayin cewa kwata-kwata ko za ka mutu karka nemi taimako wannan masaban kaga ta yi tsauri da yawa yasa imam al-qurtubi da ya zo yana magana sai magana akan shi mai makama ya ce wa ya'fu Allahu anil hariri ya ce Allah yi wa hariri afuwa kaga malamai kenan ba zage shi ba duk da bai tare da ra'ayin ya san ra'ayi ne wanda yake na in bid'a ya ce amma wa ya'fu Allahu anil hariri Allah ya ji kan hariri da ya tafi akan wannan ra'ayin har yake cewa in ruddita fa ma fi raddi man qasatun alayka qarrud da Musa qabl wal khidru a cikin baiti to anan za mu shiga kai tsaye fassarar abin da ya faru tsakanin Khidir da Annabi Musa me Allah ya ce أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا na farko Allah sai ya ba mu labari annabi Khidir ya ce amma safinatu amma kaga wannan jirgin ruwan da na fasa ta fakanat li masakina ta kasance ta waɗansu miskinai ne an ce su su goma ne suka haɗa kuɗi suka sai jirgin ruwa suna jigila da ita wasu suka ce a gadon ta suka wurin mahaifinsu ina fata an gane to anan sai malamai suka ce a ya za a ce miskinai da jirgin ruwa ban gane ko kun gane maganan ba an ce masakin kuma an ce suna da jirgin ruwa wani irin miskinai ne to anan ne malamai suka tattauna karkashin sabanin da ake tsakanin miskini da fakiri wane ne a gaba ina fata an gane a matsaban malikiya tun daga littafin iziya zai ce maka miskini a waje min alfaƙiri miskini ya fi faƙiri bukata an gane ko bi mana a aji na talauci miskini ne a gaba daga nan sai faƙiri na bin bayan shi allah raba mu da duka biyu to shi ne sai malamai suka ce a'a faƙiri ya fi bukata hujjansu shi ne hujjoji guda biyu suka ce a nan allah ce amma safinatu fakanat lima sakina amma kaga jirgin ruwan nan ta kasance mallakan waɗansu miskinai ne ashe miskini ba talaka ne wanda yake har can ba har yana da jirgin ruwa ya suka ce abu na biyu kuma da Allah zo yana maganan zakka sai ce inda masadaqatu lil fuqara'i wal masakina ce fara kawo fakiri kafin miskini suka ce kuma Allah yana maganan talauci sai ce lil fuqara'i sai fara kawo fuqara' للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إن فات للفقراء الذين أوسروا سورة البقرة كان كما سورة الحشر كو to waɗannan wurare guda biyu Allah bai ce masaki ne ba fuqara uye ce wannan masaba ce ta fiqhu da malamai suke tattaunawa amma da dukan su biyu halatta ba su zakka kuma amma ana ga wanne ne yafi amma safinatu amma kaga jirgin ruwan nan fakanin li masakin ta kasance ta waɗansu miskinai ne ya na filbahari suna aiki da jirgin ruwan a cikin teku na ainihin ɗaukan mutane faratu an aibaha sai ne niyyar na lalata jirgin na aibata ta na mata illa shi an aibaha saboda me wa kana wara'ahum malikun domin a can gaba inda za su je akwai wani sarki a garin da za su je ya kudu kulla safinatin yana karɓan kowane jirgi gasban da ƙwace to anan sai malami suka ce "A, in yana karɓan kowane jirgi ne to ai wannan ma zai karɓe ta kenan dace ya kudu kulla safinatin an gane ko da wannan ne wasu malamai suke cewa ai da aka ce kullu bid'atin dalala suka ce ba kullul kulliya bace ba dan gashi an ce ya kudu kullu safinati a wannan tawilin an ba da amsa akan shi to sai aka samu qira'a daga Abdullah bin Abbas cewa wa kana amamahum malikun ya'khudhu kullu safinatin salihatin gasba yana kwace duk wani jirgi mai kyau to wannan kira'a ya zama idan kira'a ta zama shazza in ba ta cikin qira'atul ashara in ta tabbata daga wani sahabi to ana sa ta a babin tafsiri ne amma ba karatu na qur'ani ba a wajen tafsiri ita ce a sahun gaba fiye da komai matukar ba a samu hadisi da annabi ya fassara ayan ba to abdullahi bin abbas ya ce abinda ake nufi ya akhudhu kulla safinatin salihatin duk wani jirgi da ya gani mai kyau kwale-kwale zai kwace shi gasban da kwace na zalunci to sannan abu na biyu aka ce wa kana wara'ahum malikun kalman wara a larabci ana nufin baya to me yasa aka ce wara alhali kuma a gaba ake nufi sai aka ce qur'ani ya zo da lafazin wara yana nufin gaba a cikin suratu ibrahim Allah ce wastaftahu wa khaba kulla jabbarin anid min wara'ihim jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu jahannama tana ina tana bayan mu ko tana gaban mu tana gaba haka ne ko ba haka ba tunda sai an je kiyama aiko a shi a gaban mu take kenan sanaka a cikin can Allah ce wailu li kulli afakin athim yasma'u min ku ci gaba ya tulu sun mai sirru sai me kuma na malam jamilu kawo ai fa bashirhu bi azabin ga azabin alim alim ne ko muhin ne azabin muhin ne yawwa ya ce min wara'ihi jahannamu nan ma kaga min wara'ihi jahannamu a gaban shi akwai jahannama a takaice wara da ake nufi a nan ana nufin gaba tana daukan duka biyu yasa abdullahi bin abbas ya ce wa kana amamahum malikun to abin da nake so na kai gare shi shine dalilin fasa wannan jirgin da yayi saboda in suka je garin da za su je sarkin da ya sa an duba ya ga jirgin an balla wani guzai ce su wuce baya son wannan an gane ko wannan shine abu na farko da ya faru annabi musa bai iya haƙuri ba sai abu na biyu wa ammal gulam
فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما yace wa ammal gulam amma shi wannan yaron da na kashe fa kana abawahu mu'minaini iyayen shi biyu sun kasance mummune ne mutanen kirki wanda sun imani da Allah da ranar lahira to fa khashina mun ji tsoron an yurhika huma ya dulmuyar da su ya ainihin ja su zuwa ga tsuguyanan ƙetare haddi wa kufuran da kuma kafurci idan har yaron ya girma to a kwana a tashi zai zama sanadin da iyayen ma za su zama kafirai yana fata an gane ce ce to fa'aradina sai muka yi niyyan muka nufaci da kashe shi da muka yi an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu ubangiji ya canja musu da ɗa wanda ya fi wannan alkhairi wa aqraba ruhuma da kuma ɗan da ya fi wannan rahama da tausayi in ya girma zai zama azzalumi zai zama mara mutunci zai zama kafiri su ma ya sa su yi riddas kafirci to da a rasa uku duka gwanda a rasa guda ɗaya ina fata an gane ya ce wannan shi ne dalilin da ya sa shi kuma wannan yaron na ainihin kashe shi sai abu na uku na ƙarshe
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا Mm.
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك Mm.
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ya ce wa'ammal jidaru amma kun ga shi wannan garu ko wannan katangan da zai faɗi na tayar da shi ban bari ya faɗi ba a wannan garin da kuma ba su kyauta mana ba suka mana rashin mutunci fakana li gulamaini ya kasance ainihin li gulamaini ya taimani fil madina ya kasance na waɗansu marayu ne guda biyu a cikin wannan garin to wa kana tahtahu kanzul lahuma a ƙarƙashin wannan ginin akwai tarin dukiya wanda mallakan waɗannan marayun ne ba wanda ya san kuma da wannan abu idan na bari abun ya faɗi to dukiyar zai bayyana kuma 'yan garin za su kwashi ina fata an gane sai ce to wa kana abuhuma salihan amma mahaifinsu ya kasance salihin bawa ne bawan allah ne na gari wa fa'ara da rabbuka to ubangijinka sai ya yi nufin ya tsare musu wannan dukiyar nasu yana nufin ya tsare dukiyar an ya buluga a shuddahuma har lokacin da za su kai shekarun balaga su kai shekarun karfi su mallaki hankalinsu shine a shuddahuma to idan suka girma ya zamo sun mallaki hankalinsu wa yastakhirja kanzahuma ubangiji zai fitar da ainihin wannan dukiyan da ke karkashin wannan abin ya bayyana musu shi Allah zai yana da hanyoyi da dama da zai sanar da su cewa cikin wannan ginin akwai dukiyanku da mahaifinku ya ɓoye domin akwai abin da mutanen da suke ɓoye dukiya a ƙarƙashin ƙasa ina fata an gane sai mutum ya tafi cikin jeji ya tona ƙaton rami ya binne gwalagwalai ko su zinari ko wani dukiya mai yawa ta yanda zai ɗau matakan da gara ba zai iya taɓa wannan abin ba an gane ko yana cikin littattafan fikihu yasa aka ce dan ka samu irin wannan ba a san me shi ba ya halatta ka mallaka za ka ba da zakan ɗaya bisa biyar ina fa yana cikin risala in ka samu miliyan hamsin za ka ba da zakan miliyan goma misali shi na ɗaya bisa biyar to irin wannan abun ya taɓa faruwa annabi ya ba da labari a cikin hadisi cewa wani ne hadisi yana cikin bukhari za ka san imanin magabatan nan kaman an yama waɗannan wani irin imani ne da su mutum ne ya sayi gona a wajen wani aka yi ciniki ya biya ya je na aiki a gona ya tona rami kawai ga gwalagwalai da zinari mala ya ga kaman ka a ce kaga daloli a yanzu da pound sterling da euro a cikin rami mai yawa a cikin wani akwati ya ɗauko kuɗi ya kawo wani wanda ya sayar masa da gona ya ce to gonan nan da ka sayar min ga abin da na samu a ciki ga kayan ka ya ce ni wallahi ba rawa bane ba ina fata an gane mai gona ya ce shi wallahi ba nashi bane ce inda na san da shi ai da na tone kafin na sayar maka ya ce kila ko ka manta ya ce ban manta ba ba nawa bane ba ya ce to ni kuma gona na siya ban sai kuɗi ba ga kayan ka aka dinga rigima gano ma rigima sosai yayye ya karba ce wallahi ba zai karba ba sai kai shi kara kotu kusan rigima ta yi rigima kenan ya kai wurin alkali ya san macin shi alkali ya kira shi to ga wannan bawan allah ya kawo karanka menai ya ce ka sayar mishi da gona ya samu daloli a cikin gona ya dawo maka da kayan ka kace kai ba za ka karba ba ya ce shi gona siya bai sai kuɗi ba shi kuma ya ce a rantse da Allah ba na shi ba ne ba don haka ba zai karbi abin da ba na shi ba ina ma da a Najeriya ne wannan da alƙalin kan shi ma da ya san abin da zai yi ko ba to shine alƙalin shi ma mai tsoron Allah ne an gane ko sai alƙalin ya ce to abinda za a yi ku kawo kuɗin nan nawa ne aka ce misali kaza ne sai ce a cikin ku kuna da 'ya'ya sai Allah da yake a kaddara wani abu zai faru ɗaya ce yana da 'ya ta kai aure ce ta kai ka bada ta ce ban ba wa kowa ba ya ce kai kana da ɗa namijin saurayi ya ce yana da ɗa namijin saurayi ya yi aure ce bai yi ba ya ce ku haɗa su aure ku ba su kuɗin ina fata an gane shi kenan aka je aka kira yarinya aka kira saurayi sai ga shi kuma suna haɗuwa aka ce eh masha Allah aka daidaita aka ɗaura musu aure ya zama wannan shine sadaki to su kai dan Allah irin waɗannan imanin da suke da shi har za ka zo kana tunanin wasu kuskure za ka tattauna a kai ina fata an gane waɗannan salaf kenan an gane salaf na gaskiya kenan kun fahimci na abin da kyau Allah ta'ala ya ƙara mana imani gaba ɗaya to shine sai ya ce ubangiji ya yi nufin ya ainihin fidda wannan dukiyan rahmatan min rabbi rahmatan ɗin nan ya zamo mansubun ne saboda maf'ulun ne li ajlihi ai Allah ya shirya haka ne rahmatan min rabbik rahama daga ubangijinka idan aka ce daga me yasa aka ce rahmatan ba ce rahmatun ba yaka ce rahmatan din maf'ulun ne li ajlihi kasa maf'ulun guda biyar ne ko wa zai kawo maf'ulun guda biyar ne akwai maf'ulun bihi akwai maf'ulun ma'ahu akwai maf'ulun li ajlihi sai maf'ulun me na shukura maf'ulun mutlaq sai wanne kuma bihi shi na fara kawo maf'ulun bihi maf'ulun mutlaq maf'ulun li'ajlihi maf'ulun ma'ahu maf'ulun fihi shukran to maf'ulun li'ajlihi shine rahmatan kowanne mansubun ne ina fata an gane mansubun ne rahmatan duk da a wajen waɗansu malamai sun ce maf'ulun din guda hudu ne ina fata an gane kamar sirtuwan nila su ba ta sallama wannan a ka'idan ababin li'irabi rahmatan min rabbik sai ce wa ma fa'altuhu an amri duk abin nan da ka gana aikata ban aikata shi dan ganin dama na ba ba wa ra'ayina bane ba wahayi Allah ya mini ya tabbata shi annabi ne kenan yace duk abin nan da ne guda ukun nan da fasa jirgin ruwa da kashe wannan yaron da gyara wannan katanga kar ta faɗi yace duk Allah ne umarce ni nayi shine wa ma fa'altuhu an amri ban aikata su ba min amri daga raɗin kaina ma'ana wahayi Allah min kenan sai ce zalika ta'awilu malam tasdi alaihi sabra wannan shine fassaran abin da ka kasa haƙuri shi ina fatan fahimta to anan da yace ma fa'altuhu an amri muka ce wahayi aka mishi to ku rike wannan ka'idar duk abin da mutum zai aikata wanda ya saba wa shari'a matukar ba wahayi Allah mishi ba haramun ne ina fata an gane duk abin da zaka ga annabawa sun yi wanda a shari'a ba haka yake ba su wahayi Allah ke musu yanzu kai idan ka yi waye maka wahayi kai kuma in ka ce kai ma an maka wahayi ka zama hamshakin makarici dan tun da annabi ya rasu an kulle wahayi kuma ina fata an gane idan ka ɗauki misalai da yawa annabi adam mun ci yayi an masa sujjada saboda me umarni Allah ya yi annabi ibrahim da ya attemptin yanka ɗan shi menene wahayi Allah ya mishi manzan Allah ya auri mata tara saboda me wahayi ake mishi ni da kai haramun ne ma aure sama da guda hudu ina fata an gane aran ma hudu ne ko to ka'ida kenan su wahayi ake musu akwai ababen da annabawa suke zamo ana istisna'in su akwai dokokin da su ana halatta musu yanzu kamar azumin kwana uku a jere ba cin abinci kwana uku a jere awa saba'in da nawa saba'in da biyu baya halatta sai ga annabi annabi yana 72 hours bai ci abinci ba kwana uku cir yana azumi dare da rana ko digon ruwa ba za ka sha ba amma ni da kai an hana mu yi amma shi annabi kuma yana yi ina fata an gane kamar ka shiga ɗakin kaba da makami ni da ka bi halatta ba annabi kuma an halatta mishi to akwai ire-iren waɗannan ababen to shi ma khidir wahayi Allah mishi to kar wani zai ce maka akwai ilimin baɗi ne abin nan da muke ilimin ka ne bai kai ba ilimin mu irin da annabi khidir ne to yanzu kai ma wahayi aka maka kenan ina fata kun fahimta wani abu ne a zahiri babu wani ilimin baɗi ne duk ilimin shari'a zahiri ne ilimin baɗi ne annabawa kaɗai suke da shi shine abin da ya faru a nan da Allah ce zalika ta'awilin malam tasti alaihi sabra a can ya ce malam tastati alaihi sabra can akwai ta'un nan ba ta'un mene bambancin su sai malamai suka ce can da ake da ta'un saboda a lokacin annabi Musa yana cikin damuwa na ai sauri a fassara mishi abin shi ma khidir yana cikin damuwan ba a cika alkawari ba bare ya fassara ya sallame shi shi sa aka samu ƙarin ta'un ziyaratul mabna kenan duk da aka samu ƙari a wajen wani abu a wajen kalma aka samu ƙarin harafi ta akwai ƙarin ma'ana nan kuma da aka ce tasɗe aka cire ta'un an riga an gama kowa ya huta an sallame juna ba bukata a ƙara wani harafi a cikin wannan kalman ina fata an fahimta a takaice wannan shine ƙarshen wannan kissan za mu shiga kissa kuma mai ban mamaki gobe na zulƙarnaini ne ina fata an gane kisa mai ban mamaki wanda kuma take cike da rudani a wajen malaman tarihi na duniya da abin da turawa suka ce da abin da musulmai suka ce da abin da masu bincike na science suka ce game da ma kissan kanta da aina ya faru gaba ɗaya sai mun fito da shi insha Allah an fanci wannan abin da kyau a nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci na ga ya ɗauko takarda an hana shi miƙawa za mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa a za mu ba wa ainihin almu'azzin minti kamar biyu zai sanar da neman taimako na asusun marayu musamman ga azumin ya kama hanyar karewa na
muna gabatar da neman taimako na asusun marayu kuma yadda muka saba gabatarwa insha Allah ta'ala azumin ya sabbin da dara ya tafiya da kuma ayyukan mana nan ma a gaba da su duk wanda Allah ya korewa da a taimaka a taimaka fi sabilillah akwai wani bayan Allah ba ya rubuta da mutum zan yi azumin ki a muna masa addu'a Allah ya saka masa da kai bukatun suna kai Allah ya biya masa subhanahu wa ta'ala alaikum salam dan zaka ji su bai da mun tsari
na'am akwai waɗanda suka rubuto tambaya suka bani jiya ina hanyar shigowa la ban san inda ma na sa su ba Uh, in za a rubuta tambaya a uh, rubuta a turo nan shi aran ma yakan duba sai mika min to idan na sa a cikin littafi zai zama ba zan manta ba Allah ya sa Allah ya sa mu dace kamar yadda muka samu baki ranar yau muna tare da ainihin sojojinmu daga barikin Gombe akwai shi Oganoma ga Mala Abdallah ga kuma malamin su dake tare da mu kuma malamin mu Malam Umar wanda yawanci anan ba san shi ba shi wannan dan uwana ne kuma uwa ɗaya ba ɗaya muke da shi kuma babu kuwa tsakaninmu da shi ni nake bin shi direct insha Allah muna godiya da ziyara jazakumullahu khairu wa baraka fiku ina ga zamu yi addu'a a na'am na'am na'am eh insha Allah zamu kira malam Umar ya rufe mana da addu'a sai mu sallami mutane insha Allah malam bismillah
wanda aiki ne ya kai shi wancan waje goza local government wani gari da ake ce ma kulka eh da ke tsakanin ka da boko haram duka ba zai wuce daga nan zuwa cross ba eh tsakanin ka da su inda kake kwana wuce nan da cross din nan wannan cross din da cikin gari aka yi shekara uku za a wuni a masallaci tun daga safe har sallar isha ana karantar da mutane ana jan mutane sallah da an gama sallar isha kuma sai a rataye bindiga a fita bakin gari sai gari ya waye a dawo wallahi malam in ka ga masallaci da malamin da ya asasa a wancan wurin ya fi wannan masallaci girma wanda lokacin zuwansa ko linta masallacin bai kai ba ɗalibai za ka ga ɗalibai mata sama da dubu sun fito sun zo su saurari karatun addini idan gari ya waye maza da mata ma da aiki na alkhairi sai dai muna fatan Allah ya karba da shi gano wanda kuke gani shi kuma baban mu ne ya dan su kusan uku ne suke cikin soja yanzu haka da in ba dan damarar sojan ba da lokacin da ana tafiya da sanda ne amma training da soja ka gashi na kamar yaro karami yana da dan da ya fi shekara arba'in haka ba yaro bane ba baban mu ne da kuke ganin sa eh Allah ya kara masa albarka shi Allah ya biya mishi bukatun shi na alkhairi Allahumma to malam ka je wannan ba sai na ce komai ba wannan ko san waye malam kuma bi mu sanin waye malam muna roƙon Allah ya sa kara mishi albarka cikin rayuwar shi bukatun shi na alkhairi Allah ka biya masa damuwar shi Allah ka yaye masa sallu ala nabiyil karim
Allahumma salli ala Muhammad wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
يا ارحم الراحمين ورغم من تادا بوانا كده باشي لحضرة ابراهيم الزري muna roƙon Allah bukatun shi da alƙayin shi ma Allah ka biya masa Amin.
damuwoyin Allah ka yayi masa Amin.
yadda yake taimakon addini ubangiji ya taimaki cikin lamuransa Allah ya shirya masa zuriyarsa Allah ya shirya masa zuriyarsa dukkan kurakurai da yake Allah ka yafe masa alkare da yake ubangiji ka sa ya gani gobe kiyama rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين